نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farin ciki da jaddada godiya da Allah madaukakin sarki ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan lokacin mai albarka na majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi bayan wani dan gajeren balaguro da Allah ya kaddara muka yi balaguran da kuma yake cike da alkhairi wanda baya musaltuwa alhamdulillah yau muna goma sha biyu ga watan ashirin daidai ga watan rabi'ul awwal hijira daga makka zuwa madina 1446 ko da bakwai ne ko wanda ya da shekara miladiya 2020 wannan shi ne darasinmu na hamsin daidai a cikin kitabus salah darasin da ya gabata waɗanda suke bibiyar darussa ta hanyar whatsapp ko ta hanyar audio za mu tura shi daga baya don darasin na nemi dokta ya turo mini shi tun ya wuce to bai samu dama ya turo mini shi ba sai yau da maraicen ya turo mini shi kenan za mu tura darasin daga baya sai zaman to shi darasin shi na 49 ne wanga kuma na 50 daidai insha Allah kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ya raqisan taraban bi haflil maulidi ya za'iman hubban nabiyyi muhammadi لو كان حبك صادقا لأطعته قولا وفعلا دون أي تردد لكن فعلك لا يوافق نهجه أبدا ولا نهج الرعيل المقتدي ما أنا روى النواكين شيني يا كلمة روى كان كأقوب ويدليل مولد منزن الله يا كلمة إكرار صم منزن الله da son da kake ma manzon Allah gaskiya ne to da ka yi masa biyayya a aikace da ka yi kuma yanda abin da ya umurta yace sai dai abin da kake yi ya saba ma tafarkinsa kuma ya saba ma tafarkin mabiyansa masu tsananin koyi da shi wanda suka yi kowa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune wa sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hatta tahiyar sama koyo ita suke koyo hatta yanayin cin abincin sama shi suke koyo wannan kenan raddi ne ko kuma mu ce kalubale ne zuwa ga wanda suke ikirarin son manzon Allah amma ayyukansu ya saba ma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan kana son abu kana kokarin koyi da shi ne kana kokarin yin abin da ya umurce ka to sai kasance a cikin abin da ma kuke ikirarin cewa wai murnar shi ne kuke yi amma kuma sai kasance abin ba abin da ya kumsa in ba sabonsa ba kenan abu ne wanda an faɗe shi da baki amma bai kai a zuciya ba Allah ka raba mu da son zuciya ka kuma ba mu ikon koyi da dagewa akan koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce mini ana cikin babun fi salam babin da yake bayani akan sallama a cikin sallah za a tashi kuma hadisin Usman bin Abi Shaiba haka aka mini ishara malai ce haddathana Usman ibn Abi Shaiba haddathana Yahya ibn Zakariya wa Waki'un an Mis'arin an, an Ubaidillah bin Qibtiyya an Jabir ibn Samura qala كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم yace mun kasance idan muka yi sallah a bayan manzon Allah ahaduna ashara biyadihi ɗayanmu yana nuni da hannunsa min an yaminihi ta ɓangaren damarsa wa an yasarihi da kuma ɓangaren hagunsa falamma salla lokacin da manzon Allah ya yi sallah qala sai ce ma balu ahadikum me yasa ɗayanku yarmi biyadihi yana jihuwa da hannunsa ma'ana yana jujjuya hannayensa ka annaha aznabu khailin shumsin kai ka ce na an gaya mini masha Allah sun iso sun iso tare da wasu ne yawa dama malaman tare da sha'irin ta kenan ya kamata mu gabatar da shi insha Allah kenan dama kafin mu zo karatu an kira ni akwai wani bawan Allah da yake so ya karbi musulunci kenan zai mu ce wannan barka da zuwa da aka minta musamman ce masha Allah ina mikro guda bismillah approcher donc alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah kenan ga wani bawan Allah shi ma ya nutsu da musulunci zai karbi musulunci za mu gabatar mishi da kalma ta shahada da abin da ya kamata insha Allah a cikin mota a ɗauko ina cikin mota kina ban mota a ba suna nan a ɗauko liba kenan da muke ba su sai a yi da zarai kenan rigorin suna nan bayan kujera ta shekar daga baya akwai kwashina na na don guzane da tafi a shahada shilafar abin kwanakon da islam guzane da tafi su ne a shekaru أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا محمدا محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله Donc, vous avez dit, j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Et Jésus aussi est le messager d'Allah, non fils d'Allah, comme disent les chrétiens. Donc, désormais, avec cette parole, vous êtes devenus musulmans félicitations. Euh, vous préférez quel nom parmi les musulmans Hein L'Édouard. L'Édouard. Donc, Yahweh est l'Édouard. Désormais, votre nom c'est l'Édouard. Dieu béni dans la famille. Donc, il y a un cadeau que nous allons vous donner. C'est un livre dans laquelle avec, on va vous apprendre l'islam. Il y a un comité ils vont vous expliquer ce que vous devez faire tous les jours, Inch'Allah. Félicitations, Edouard. Salam alaikum. Inch'Allah. Il a un communiqué. Il a souvent la Hamid Nago. Zai Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a Yazo Ah, d'accord. To ina président. Bai zo ko dama shi bai cika zuwa Juma'a ba. Na. Ta ce bon. libirkin ba ɗauko su ba? a ɗaukar ɗauke sabi da karo? insha Allah insha Allah assalamu alaikum jayyid a mukomo kenan yan uwa masu girma wannan komitan har yanzu fa yana aiki kuma kowa buɗe take duk wanda suke so su ci gaba da ba da gudunmuwarsu a cikin wannan komitekin kofa abu da take kuma alhamdulillah a kwanaki ma ina cewa in gaya muku a cikin kokarinmu na samun yadda za mu gama taimaka musu allah ya samu samu wata ong a kwanaki ta taimaka ma wasu daga ciki da kudade allah ya saka ma ong kin da alkhairi wanda na yi zuwa ina ɗaukansu daga masallaci ina kai su ong kin mun samu kusan mutum biyar da suka samu taimako insha Allah na a kenan za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan hadisin muna a cikinsa sai malam ya ce ma balu ahadikum yarmi bi yadihi ka annaha aznabu khailin shumsin me yasa ɗayanku yake jihwa da hannuwansa ma'ana yake mummutsa hannuwansa a cikin sallah ka annaha aznabu khailin shumsin kaman a raƙumi ko kuma bindi na raƙumi wanda yake shums raƙumi shums shine alladhi yamtani'u ala an yarkabahu ahadun shine raƙumin da yake hana doki he dokin da yake hana mutane su haushi ba na lokacin da doki kasu kake so ka haushi sai baya so ya hauya yake yi karkada yake haka ko ita jujjuyawa dan kada ka hau yana karkada bindinsa to shine abinda manzo Allah yake nihi anan khailin shumsin ma'ana kamar raqumi wanda yake gudun a haushi innama yakfi ahadakum ayya ishi dayanku aw ko kuma yace awala yakfi ahadukum shin baya isar dayanku an ya kula haka za ya yi hakan ga wa ashara bi usba'ihi sai ya nuni da ɗan yatsansa yusallimu ala ahihi ya yi sallama a kan uwansa min an yaminihi daga damansa wa man an shimalihi da kuma wanda yake a hagumkinsa wannan hadisin yadda yake shine a da sahabbai sun kasance idan suka zo sallama a cikin sallah ana gane da kyau ko in za su yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an gane ko? wa ya taba ganin yin haka nan ni na sha ganin masu yin haka nan ana gane da ke ko? to a da sahabai haka suke yi assalamu alaikum wa rahmatullah sai a yi da hannuwa haka ma'ana hannuwa suna akan ka tattara amma dai suna mi suna juyawa inda ka kada kai su ma hannuwa su kada in kai haka su ma hannuwa su yi haka to a lokacin sai manzo Allah ce me yasa kuke kada hannuwanku kamar raƙumi wanda yake kada bindinsa dan saboda kada a haushi ana gane da ke ko hadisin ya inganta amma a cikin hadisin akwai wani ƙari wanda aka samu shuzuri a ciki shine da cewa ya ishi mutum yayi ishara da dan yatsansa ma'ana wurin sallamar dan yatsa zaka juya maimakon me maimakon hannuwa to amma wannan riwayar shazza ce mafi yawancin ruwayoyi sun nuna manzo Allah yake musu ba amma kada me ba amma kada hannu ko dan yatsa a wajen sallama ga kuma riwayar nan wadda ta nuna haka malai yace haddathana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari haddathana Abu Nu'aym an Mis'ar bi isnadihi wa ma'nahu qala amma yakfi ahadakum kinan ita wannan riwayar ta Nu'aym abinda ta nuna shine manzo Allah sai ce musu amma yakfi ahadukum aw ahadakum shin ba ya ishi ɗayanku ba an yaba a yadahu ala fakhidhihi akan ya dora hannayensa akan katattarunsa thumma yusallimu ala akhihi man an yaminihi sannan yayi sallama akan dan uwansa da yake damansa wa man an shimalihi da kuma wanda yake a hagunkinsa domin idan kuna cikin sallah kuka yi sallama in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kamar wanda suke daman ka ne kake ma ne kake ma sallama kana gaida su in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda suke ina hagumkinka ne kake ne kake gaidawa shine abin da yake nihi kina a takaice dai wannan juya hannun da ake yi a juya hannu in za a sallama dama a juya hannu in za a sallama hagun bai mi ba bai inganta ba akwai masu yin haka kina hadisin da suka dogara da shi hadisi ne wanda bai inganta ba ko kuma abu ne wanda a da sahabbai suke yi aka hana su yi sai ma yace haddathana abdullahi bin muhammadin an-nufaili haddathana zuhairun haddathana al-a'mash an ibn al-musayyib bin rafi'in عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله يشق أوجم والناس رافعوا أيديهم الهالي متانيس أجهنا ينسو قال زهير زهير أراه قال ina tunanin ya ce ne fi salati mutane suna ɗaga hannayensu a cikin sallah ma'ana lokacin da suke sallama faƙala sai manzon Allah ya ce mali arakum rafi'i aidikum me yasa nake ganin kuna ɗaga hannayen kuna jujjuya hannayenku idan za ku yi sallama ka annaha aznabu khailin shumsin kaman bindi na dawakai wanda suke suna gudun a hausu uskunu fi salati ku natsu a cikin sallah in za ku sallame wuyanku kawai zai juyawa banda me banda hannuwanku nan ne muka zo ƙarshen babe na mi na sallama in wa masu girma sallama tana daga cikin arkanus sala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa miftahu miftahu salat at-tuhur wa tahliluha wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim mabudin sallah shine tsarki abinda ke sa ka shige ta shine kabbarar harama da zaka yi abinda ke sa ka kare sallar shine mi shine sallama don haka da za ka zo wajen tahiya ka kare tahiya ka yi salati ga annabi kawai sai ka tashi ka kama gabanka shi kenan sallar ta lalace baka yi salla ba domin baka mi ba baka sallame ba sai ka sallame haka kuma idan kana bayan liman ba ka da inci ba ka da damar ka yi komi sai liman yami ya sallame kun ga anan akwai wani kuskure da ake yi shine idan liman zai yi sujudu sahau musamman in kabli zai yi zai yi sujada guda biyu sannan ya sallame na kuskure da yayi sai kaga da liman ya tayi wannan sujada wasu sai su mi sai su tashi kuskure ne idan cikin jahilci wannan afallahu amma salaf amma in ba shi ba inda gan kai sallaka ta lalace domin ba ka da damar kai wani abu in dai ba in dai kana bayan liman sai liman ya mi ya sallame kenan sai ya sallame sannan kai ka tashi ka cika abin da ke a gare ka shi kenan kai ma ka sallame wannan shi ne kenan sallama tana da siyar nau'uka guda hudu za mu zo in karanta babi na gaba sai mu kawo sai su gukan da yanda ake faɗin su don kada wata ranka ji wani malami ya yi wata irin sallama ka ce wannan malamin ko kuma ko ɗan bidi'a ne alhali kai ne ba ɗan bidi'a na'am duk wannan bai da inganci ma'ana ana cikin tahiya abinda da ya tabbata inda ya zaman tahiya kake yi ba hannun da zai motsa sai me sai dan yatsa wannan dan yatsan shi kadai yake da damar ya motsa in sallama za ka yi ba abinda ake so ya motsa in ba me ba in ba kanka ba shi kadai ake so ya motsa in ka kare shi kenan na aha na eh wannan zamu zo babe na kabli da ba'adi wanda in lokaci ya isa zamu shiga a ciki sai a ƙara bishiro da wannan tambayar malai ce babu raddi ala al-imam babu mai bayani akan mayar maliman da sallama ma'ana in liman ya maka sallama sai ka maida kun ji wata sabuwa ko liman ya ce muku assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalamu liman a zahirin babi haka yake nunawa to amma in ka karanta hadisi zaka gane ga abin da ake nufi ba domin raddu salam shine mutun ya ma sallama ka ne ka maida حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهير حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام manzon Allah ya umurce mu da illiman ya muna sallama mu maida mishi wa an tahabba kuma mu so junanmu wa an yi sallima ba'duna ala ba'din kuma sashen musu yi ma sashen su sallama sai dai hadisin bai mi ba ba inganta ba da'ifi ne amma akwai mazhabar da suka taya akan shi su a wajen su hadisin ya inganta wani bangare na malikiya suna ganin hadisin ya inganta dan haka su sallama uku suke yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah liman karbi taka assalamu alaikum wa rahmatullah ba a cewa liman karbe taka ba ma'ana in kai ta gaban kamar wa kai ma liman kai ma ana gane da kyau ko akwai masu wannan ra'ayin ka karanta motsa imam malik zaka ga wannan zaka ga wannan kenan su a ra'ayin su sallama guda nawa ake yi guda uku take yi farko ta mutanen da ke damanka ta biyu ta liman ta uku ta wa ta mutanen da suke hagu kenan wannan hadisin da suka dogara da shi bai inganta ba wallahu ta'ala a'lam maliki babu takbiri ba'da salami ba'da salati babu mai bayani akan kabbara bayan an sallame kabbara bayan an sallame a nan ana nuhin zikiri ne an ce kabbara ne min babi zikirin khasi wa iradatil am an ga yi kabbara ne don tana daga cikin abin da ake a cikin zikiri na mi na bayan sallah ana gane da kyau ko kenan ana nuhin anan ai babu zikiri ba'da salati ba mai bayani akan zikiri bayan mi bayan sallah حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن أمر عن أبي معبد عن ابن عباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ابن عباس يتي an kasance ana sanin ƙare sallar manzon Allah da kabbara ma'ana wanda suke wajen masallaci abin da suke gane an kare sallah da shi shine in suka je masallaci ya dau harami ana kabara mana ana zikiri حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرنا أمر بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت يتي ابن عباس يا باش لاباري أكن رفع الصوت للذكر daga sauti don yin zikiri kun nan maimakon kabara sai aka ce zikiri daga sauti a wajen zikiri hina yansarifun nasu min almaktuba lokacin da mutane suke sallame salla ta farilla kana zalika ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah an kasance ana yin haka wa annabna abbasin kuma lalle ibnu abbas kala ya ce kuntu a'lamu idan sarafu bi zalika na kasance ina sanin sallamewar sallarsu da haka ma'ana lokacin da naji wannan kabbarar aiwa asma'uhu lokacin da naji wannan kabbarar ina ganewa da an kare sallah abinda wannan ruwaye suke nunawa shine dukkaninsu daga ibnu abbas ne malamai suka ce ibnu abbas ya ce lokacin yana yaro yana daga cikin abin da yake gane an kare sallah shine idan ya ji masallaci ana zikiri ma'ana sai nuna ana daga sauti a wajen mi a wajen zikiri bayan sallami bayan sallami sallah ta farilla sai dai wannan hadisin malaman suka ce alhadithu sahihun lakin laysa al'amalu alayhi al-imam shafi'i ce ittifaqi ne ma malamai suka ce an bar aiki da wannan hadisin ma'ana an bar zikiri an bar daga zikiri bayan sallah ta ne ta farilla domin za ka samu su diya sahabai suna yin wani abu a farko-farkon musulunci amma daga baya sai su ne sai su bari dalilin hana su da manzon Allah zai ko dalilin idan sun ga manzon Allah yana kyamar yin haka ana gane da kyau ko kenan wanda zai ce maka ai bayan sallah ya halatta ka daga sauki kana zikiri subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar wallahu akbar to hadisin da ya dogara da shi hadisi ne wanda an bar aiki da shi ba a daga sauki kowa zai yi sannu sannu hasali ma idan kana cikin masallaci ko karatun qur'ani kake ba a so ka daga murya in dai akwai wanda za su shigo suna sallah a hudubar da muka yi a yau a masallacin duwan da yake haro banda mun yi ne akan salula daga cikin abin da muka yi ishara akai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana cikin masallaci an kare sallah sai wasu suka ɗauki ƙur'ani suna karatu wasu kuma sun shigo suna sallah sai manzon Allah ya tsawa ga wanda suke ɗaga murya a wajen karatun yace ala la yarfa anna ba'dukum ala ba'din fil qira'a wala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da kada ku rika cutawa mutane kuna ɗaga muryan ku manzon Allah suwaye ya hana su su ɗaga murya masu mi masu karatun Qur'ani dan wai kada su cuta ma wanda suka shigo suna mi suna sallah idan ya kasance mai karatun Qur'ani an ce kada ya daga murya dan kada ya cuta ma masu sallah to ina ga wanda zai zo da salula ya shawo mutane kai da kililin kililin yanzu haka mayo da muka yi sallah sai da suka bani haushi mutum biyu kusan salula biyu suna kililin kililin dauka alhaki ne wannan mu ji tsoron Allah ta kashe salular in baka iya sa ta shi wannan shine kenan ana cikin sallah sallar ka ta yi ƙara ta rage ma mutane khushu'i mafi girman abu kuma a cikin sallah shine khushu'i da Allah ya ce ku kula da sallah sai ce wa qumu lillahi qanitina ku tsayi gaban Allah kuna natsuwa daidai gurgurdan natsuwar mutum daidai gurgurdan ladarsa mutum yakan iya sallah sallar ta yi amma bai da ladar komi dan saboda mi babu khushu'i babu natsuwa a ciki kenan mu kula wa mutane idan mu mu damu da khushu'in ba mu kula wa mutane da khushu'in su Allah ya ba mu ikon kiyayewa a takaice dai ba a daga sauti a wajen zikiri bayan sallah a da ana yi amma daga bayan sahabbai sun bane babu hasbi taslimi babu mai bayani akan hazfu taslim alhazf huwa adamul maddi ma'ana rishin jin sallama me ma'anan jin sallama shine assalamu alaikum wa rahmatullah shine ja ana gane nake ko in kuna da irin wannan limami sai kun gaji mai yake da suna sai kun ce da Allah sai ma kun tausaya mishi ko to wannan hazukin bai dace ba za mu gani ma ba ma wajen sallama ba akwai wurare da yawa da mutane suke ja wanda bai dace ba kenan shine hazfu babu mai bayani akan hazfu taslim ma'ana ba a so a ja sallama ka ja ta yi tsawo حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن يونس الفريابي حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن أبي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة manzon Allah ya ce rishin jan sallama sunna ne qala Isa Isa ya ce nahani ibn al-mubarak ibn al-mubarak ya hana ni arrafi hadal hadith game da ɗaukaka wannan hadisin ma'ana da game in ce wannan hadisin daga manzon Allah ne qala abu daud abu daud yace samitu aba umayr naji abu umayr isa ibn yunus al-faru al-fakhuri ar-ramli qala yace lamma raja al-firyabi min makkah lokacin da firyabi ya dawo daga makkah taraka raf'a hadal hadith ya bar ɗaukaka wannan hadisi ma'ana ya bar jingina wannan hadisin zuwa ga manzon Allah qala yace nahahu ahmad ibn hanbal an rafihi imam ahmad bin hanbal sai yace musu imam ahmad bin hanbal ya hana shi game da ɗaukaka wannan hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice dai hadisin bai mi ba bai inganta ba ana gane da kyau ko hadisin bai inganta ba amma ya tabbata daga cikin akwalikin malamai suke cewa at-takbiru jazmun was salamu jazmun ma'ana kabbara ba a janta haka sallama ba a janta me ma'anan ba a jan kabbara Allahu akbar ba a yin haka kuskure ne ana gane da ke ko kuskure ne wani na daga cikin kurakuran da limammai da kuma ladanni suke yi Allahu alifun kin da ke da kwai maddace tabi'iyya ba a janta fauka salatati alifat Allahu Allahu wannan shine kenan kenan wannan kaulin ya tabbata daga akwalikin malumai sai sai suke wannan hadisin alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisin bai inganta ba amma jingina shi zuwa ga wasu daga cikin malumai ya inganta dan wa masu girma sallama kala hudu ce kamar yadda al-Imam al-Albani ishara akai a cikin mikir suna sifat salat wanda wanda suka bi mu a sifat salat sun ga wannan littafi na farko da muka fara karantarwa a wannan masallacin ko in ce littafi na farko da aka fara karantarwa a wannan masallacin shine littafin sifat salat shine littafi na farko da aka fara karatu a wannan masallacin kuma ni na jagoranci karantar da shi idan kuka lura a ƙarshen littafin malam ya kawo siyagut taslim nau'ukan sallama ta sallah nau'i na farko shine wanda aka saba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine nau'i na farko sallama guda nawa guda biyu wannan ita aka yi sabawa da ita har ma akwai malaman da suke ganin wannan ita kadai ce ta inganta amma kauli ne marjuhi sai nau'i na biyu shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah me bambancin shi da wancan wa barakatu ba barakatu ba barakatu domin jam'i ne barakatu to sai nau'i na uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum me bambancin shi da sauran yawwa an gane da kyau ko assalamu alaikum ba a ce wa rahmatullah ba kina wancan an ƙara wa rahmatullah shi kuma wannan an rage mi an ƙara wa barakatu shi kuma wannan an rage mi wa rahmatullah sai nau'i na ƙarshe shine assalamu alaikum ana gane da kyau ko na taɓa yin shi wannan nau'in a wannan masallacin radda na yi shi sai da aka kusan minti guda mutane suna suna jiran i da sauran ala garshe na shi shiru dai da maɗan gaba na faɗi to ko ba kowa baya da shiru in gaya maka kama an kama mushiriki ya ci shirwa ya sha ruwa wannan shine kenan jai da take kenan wannan sallamar ita ma ta inganta akwai wani abokina da ya wannan sallamar a wani masallaci wani mutum ya tashi yake yake mu limama mu gane waga irin sallah ba wace irin sallama ta waga ana gane da ke ko to wannan sai a ce kenan kai kokari masallacin da zaka yi ka tabbata suna da ilimin haka misali ka je kauye ka ba su sallah ka ce musu assalamu alaikum kaga za su ce ai wannan bai ma iya sallah wannan shine kenan na'am a takaice wannan nau'ukan duka sun inganta sunna kuma shine ka rika canzawa a masallacin da kasan sun sani masallacin da kasan ba su sani ba min sunna tarku sunna lil maslahatir rajiha sai ka bari shehi alkhairi mala yace babun idza ahdatha fi salatihi yastaqbilu babi mai bayani akan idan mutun yayi hadasi a cikin sallarsa yastaqbilu ay yu'idu to zai sake sallarsa abinda ake nuhi da hadasi shine lalacewan arwalla kana cikin sallah arwallaka ta lalace zaka sake sallah حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله يأتي إذا فسى أحدكم في الصلاة إذا تينكو يي tusa a cikin sallah falyansarif to ya tahi ana gane da kyau ko ba ma sai kayi arwalla ba dama babu mami domin hausawa ke cewa ana ta kaiwa ka ta hulla kai shine mi shine arwalla domin in babu arwalla akwai sallah babu sallah idza saqata al-aslu saqata far'uhu idan aka rasa asali to reshe ba a ma maganarsa kenan idan ɗayan ku yi sacciya ko yayi tusa a cikin sallah to ya tahi shine ma'anan falyansarif falyatawadda yaji arwalla wal yu'id salatahu sai ya sake sallarsa wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba bai inganta ba to amma haka al'amari yake ko ba haka yake ba ka gani dan haka in ka ji wannan ka'idar ka san da ba an faɗi ta bane a cikin kai al hadithu da'ifun lakin al ish lakin na la'amala alaihi duk wanda ya saba zuwa wannan majalisin ya saba jin wannan ka'idar wannan ka'idar malaman hadisi suna faɗinta a hadisin da sanadinsa bai inganta ba amma mataninsa ya inganta shi yasa sai ka ji a ce ma alhadisu da'ifun sanadan wa sahihun matnan sanadin bai inganta ba amma matanin ma'ana ma'anarsa mitami ta inganta domin an ce duk hadisin da yake da'ifi ba aiki da shi kwata-kwata to kenan wannan hadisin shi ma ba za mu yi ba ba za mu yi aiki da shi ba kenan in kana sallah kai tusa sai ka ci gaba da mi tunda ka ce hadisin da yace haka nan bai mi ba bai inganta ba idan da kyau mu rika gane da'ifancin hadisi da kuma aiki da shi da'ifanci na sanadi da kuma da'ifanci na me na aiki abinda ake nufi da sanadi shine wanda wanda aka ji hadisin daga wurinsa ko wanda ya rawaito hadisin hanyar da ya bi samo hadisin bata inganta ba to sai a ce hanyar bata inganta ba amma asalin maganar ita ta me ita ta inganta wannan shine kenan wallahu ta'ala alam mala yace babun fi rajuli yatatawwa'u fi makanihi babin mai bayani game da mutunan da babin mai bayani akan cewa ko kuma babu mai bayani game da mutunan da zai yi nafila a inda ya yi sallah shine fi makanihi alladhi salla fihi almaktuba a inda ya sallah ta farilla ma'ana mutum ne aka sallame sallah ta farilla sai ya tashi kuma ya kawo nafila a wannan wurin da ya sallah ta farilla me hukuncin haka حدثنا مسدد حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce a ya ajizu ahadukum shin ɗayanku zai kasa qala abdul qala abdul waris abdul waris yace an ya taqaddama ya gabata aw ya ta'akhkhara ko ya komo baya aw an yaminihi ko yayi bangaren shi na dama aw an shimalihi ko kuma bangaren sa na hagum zada fi hadithi hammadin ya kara a cikin hadithin hammad fi salati a cikin sallah ya'ani fi subhati yana nuhi a cikin sallah ta nafila yana daga cikin sunayen sallah ta nafila ana ce mata as-subha daga at-tasbihu ne domin a cikin ta tasbihi ake wannan hadisin abin da yake nuhi shine manzon Allah yace shin ɗayan ku zai kasa in an yi sallar farilla yana so yi nafila ya dan kara gaba ko ya dan karo baya ko ya dan bangara dama ko ya dan bangara hagum sai ya nafilar ana gane da kyau ko wannan shi ake ce ma al-istifhamu me yake da suna al-inkari ko kuma al-istifhamu al-irshadi ma'ana kamar ana fadakar da kai ne ana so in aka yi sallar farilla kana so ka yi nafila to kada ka yi nafilan na inda ka yi ne a inda ka yi farilla ana so ka dan matsa kaɗan amma akwai akwai ka'ida akan wannan bari mu yi hadisi na biyu sai mu gai ka'ida mala yace haddathana abdul wahhab bin najda haddathana ash'af ibn shu'bata an al minhal bin khalifa an al azraq bin qais qala salla bina imamun lana wani limamin mu ya muna salla yukna abarimsa ana ce mishi aburimsa faƙala sai ce sallaitu hadhihi salata na yi wannan sallar aw misla hadhihi salat ko kuma na yi irin wannan sallar ta farilla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah qala yace wa kana abu bakrin wa umaru yaqumani fi saffil muqaddami abubakar da umar kuma a lokacin manzon Allah sun kasance suna tsayuwa a sahu na farko an yaminihi a bangaren dama ta manzon Allah ko ta sahun وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى كما يا كسنجي أرند أكي سلا أكو ونمتن وند ياسا مكبرة تفرقو من الصلاة تسلا فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم sannan sai manzon Allah ya yi sallah sun masallama ya sallame an yaminihi a damarsa wa an yasarihi da kuma hagumkinsa hatta ra'aina bayada khaddaihi har sai da muka ga horin kumatunsa sun manfatala kan fita li abi rimsa sai ya sallami ya juyo kamar yadda abu rimsa ya juyo ya'ani nafsu yana nuhin kansa ma'ana sai manzon Allah ya juyo bayan ya sallame kamar yadda na juyo فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى sai mutumin da ya samu kabbarar farko tare da manzon Allah mina salati a sallah yashfa'u sai ya tashi zai wata sallah ta biyu shine ma'anan yashfa'u an gaya da kyau ku ma'ana ya tashi zai wata sallah ta biyu fa wasaba ilaihi umaru sai umar yayi sauri zuwa gare sa shine fa wasaba ai fa asra ilaihi umar sai umar yayi gaugawa zuwa ga wannan mutumin fa akhadha bi mankibihi sai ya kama kafadar sa fa hazzahu ya motsa sa ma'ana ya tayi ya miƙe ya sallah sai umar ya zo rike sa yake zamna qala yace ijlis zamna fa innahu lam yahlik ahlul kitabi domin ahalul kitabi ba abun da ya sa su halaka illa annahu lam yakun baina salawatihim faslun sai dan saboda ya kasance babu mararraba tsakanin sallolinsu ma'ana tsakanin sallar su ta wajibi da sallar su ta me ta nafila babu mararraba farafa annabi sallallahu alaihi wa sallam basarahu sai manzon Allah ya daga idanuwansa ma'ana ya daga kansa ya kalli Umar faqala sai ce asabaka asaballahu bika yabna al-khattab a kayi daidai da abin da Allah yake so ya kai dan khattab ma'ana abin da kai shine daidai abin da Allah yake so qala abu daud abu daud yace wa qad qila abu umayyah makana abi rimsa a wata riwayar an ce abu umayya ne maimakon abu rimsa wannan hadisin yanda yake shine wani ɗaya daga cikin sahabbai ne da ake cema abu rimsa ya ba wasu mutane sallah tabi'ai an sallami sallah ya juyo sai ga wani ya tashi yana nafila sai ce musu a lokacin manzon Allah an taɓa yin sallar farilla ana sallame sallah manzon Allah ya juyo sai wani mutum ya tashi tsaye wanda kuma ya samu sallah tun farkon ta har zuwa karshe ma'ana dan ya nuna cewa da ya tashi tsaye ba cika sallah bane yake yi menene zai yi sabo sallah ce zai yi yace ana sallame sallah sai wannan mutumin ya tashi zai yi nafila sai umar ya gaugawa ya zo ya kama kahwada sai yake zamna domin wannan ya saba ma sunna koyi ne da da da ahlul kitabi su ke hada sallar su ta nafila da ta me da ta farilla sai manzon Allah ya tabbatar da abin da Umar yayi daidai ne hadisin bai ni ba bai inganta ba amma kuma ma'anansa tana da kyawu ba a so kai sallar farilla kai tsaye kuma ka tashi ka kawo me ka kawo nafila ya tabbata a hadisai da dama manzon Allah ya hana haka a wata riwayar manzon Allah yake kada an yi sallar farilla wani ya tashi ya kawo sallah ta nafila hatta ya takallama aw yansarif har sai ya gusa daga inda yi sallar ko kuma ya yi magana wannan maganar da aka ce shine sai malamai suka ce ashe matukar dai an samu wata magana tsakanin sallar farilla da sallar nafila da zaka yi to ko baka gusa daga inda kake ba yami ya wadatar ana gane da kyau ko kenan misali an kare sallah ta farilla an kare sallah ta magariba sai ka tsaya kai azkar na bayan sallah ta mi ta magariba ya halatta a wannan lokacin ka tashi nan inda kai sallan magariba kin kai mi kai nafila dan saboda an samu mararraba wannan azkar kin da kai ya bambanta ne sallah ta farilla da ta mi da ta nafila amma abinda ba a so shine ana sallamewa sai ka tashi kai mi ka yi nafila wannan shine aka hana in za ka yi shi to ka tabbatar ba inda ka yi farilla ba za ka yi mi za ka yi nafila amma idan aka hada biyu to shi ya yi misali an yi magariba an kare magariba ka yi azkar kinka ka tashi za ka yi nafila sai ka gusa daga inda ka yi farilla ka yi nafila ma'ana ka gusa gaba ko ka sha baya ko ka koma gehe idan ka yi haka haka aka hiso so amma da kuma ka tsaya wurin ka kai sallar shi ma me baka da laifin komi dan me yasa aka ce haka aka hiso dan saboda durin da kai sallah a ranar tashi alkiyama sai yayi maka me sai yayi maka shaida da kai mutumin kirki ne ana gane da kyau ko kina shi sabbin masallacin da ka zo ka kai su ke kauta masallacin ku kai kokari kowane bangare na masallacin ka tabbatar da kayi ne kayi sallah ni da ina tabbatar muku wancan bangaren shi ɗaya mini saura ala gane da ke ko wannan shi ne amma kowanne bangare na wannan masallacin na yi sallah to hikimar wannan shi ne wurin ya maka shaida domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin fadin Allah madaukakin sarki yawma idin tuhaddisu akhbaraha manzo Allah yace akhbaraha shine abinda aka yi akan ta zata bada me zata bada labari wallahu ta'ala a'lam mala yace babu sahwi fi sajadataini babu mai bayani akan as-sahwu ana gane da kyau ko as-sahwu shine an-nisyan as-sahwu an-nisyan babu mai bayani akan mantuwa a cikin sujada guda biyu abin da yake nufi shine sallah ke a gabanka mai raka'a hiye da uku mai raka'a hiye da biyu to sai kai raka'a biyu ka sallame a tsammanin ka kayi mi ka kammala kayi uku ko hudu shine ma'anan babu sahwi fi sajadataini mantuwa a bayan raka'a guda biyu as-sajadataini nan yana nuhin ar-raka'ataini min babu itlaqil juz'i wa iradatul kull ana iya a gayi bangaren abu alhali kuma gaba ɗayansa ake so al'ace ana gane da kyau ko yanzu misali a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila fasjud lahu sujada kawai ake ake nufi manzon Allah me ake nufi yayi ai fasalli lahu min babi itlaqil juz'i wa iradati alkulli an gayi wani bangare ne amma kuma gaba ɗayan ake nufi a wata ibarar suke cewa a min babi zikiri shai'i bi ahammi ma fihi shine a ambaci abu da mafi mahimmancin abinsa yanzu misali Allah maɗaukakin sarki yana cewa wujuhun yawma idin nadira wujuhun yawma'izin basira misali wasu huskoki kaskantattu ne huska kawai ake nihi kaskantatta ce ko me gaba daya dan me yasa aka ce huska min babi zikiri shay'i bi ahmi mafi domin fuska ita ce mafi muhimmancin abu a cikin me a cikin jikin mutum irin wannan za ku rika shin shi a cikin tafsirin mu in Allah ya so na'am malam yace mantuwa a cikin raka'o'i guda biyu maimakon ka tashi ka cika sai ka takaita ga raka'a biyu ya za ka yi kenan mun shigo babe mai rikici ko a cikin al'amarin sallah ba abin da yake da rikitarwa kamar al'amari na na sahau ana gane da ko komi ilimin ka wata ran abin rikice ma yake yi kaga an yi wata kwamatala a cikin sallah wannan shine kenan malai ce haddasana muhammad ibn ubaidin haddasana hammad ibn zaidin an ayyuba an muhammadin عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي منذ الله يا صلاة رمونا قيد تكين صلولي نا العشي العشي هو ما بعد زوال الشمس إلى غروبها شيء أكتم العشي daga lokacin da rana ta huta tsakiya har zuwa ta faɗi duk ana cikin lokacin al'ashi da hausa me ake ce masa kenan hantsi jazakumullahu khairan hantsi ne ko? hantsi ne ko? hausa suka ce hantsi ne ka gidan kowa ba hantsi ba ne ko? a? ku tsaya hantsi anya ba daga rana ta huto ba ne? hantsi da rana ta dago ku ku tsaya to yanzu ku bari mu tambayi na tizawa ba ba hantsi me ake ce ma hantsi da hausa yau waɗe rana ta ɗago shi ne hantsi to mu kuma cewa muka yi sai rana ta huta daga tsakiya zuwa mi zuwa ta faɗi marece ya za kuma marece za a cewa ana gane da kyau ko hantsi daban sahiya daban marece daban rana ma daban ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan wallahu ta'ala alam na'am kenan ɗaya daga cikin salloli na me na marece azuhura aw al-asr az-zuhr ko al-asr kenan rawin ne shakka sallar az-zuhr ce ko sallar al-asr fa salla bina rak'atayn sai manzo Allah ya sallatar mu raka'a guda biyu maimakon raka'a nawa ku rika bi na maimakon raka'a nawa hudu thumma qama ila khabash thumma sallama sai sallame thumma qama ila khashabatin fi muqaddam al-masjid sai ya tashi zuwa wani katako ko wani icce ko wani kututturu da yake a gaban masallaci fa wada a yadaihi alaiha sai ya dora hannayensa akan wannan iccen ana gane da kyau ko ihdahuma ala al-ukhra daya akan daya ma'ana ya jingina dai ya jingina akan wannan wannan iccen ya dora hannayensa yace yu'rafu fi wajhihi al-ghadab wanda da ka kalli huska saka san kamar ga alama yana cikin me yana cikin hushi sun makarajar sara'anun nasi kun san dama yana daga cikin abin da yake sa mutum sahawu shine hushi yana daga cikin sharrin hushi wanda bu saurari hudu ban muta wancan satin ba ciwo kari saurare ta akan hushi ta kasance za ku karu sosai akan wannan kenan sun makarajar sara'anun nasi sannan masu gaugawa daga cikin mutane suka hita kun shi ko zamanin sahabbai akwai 'yan gaugawa wanda da an sallame shi kenan sun yi gaggawa sun hita wa hum yaquluna qasurati salatu amma idan an ce ko lokacin sahabbai akwai su to ai lokacin sahabbai akwai ne akwai munafukai ko kenan kada ka ce a ai ko sahabbai ma suna gaggawa su da masallaci to a cikin sahabban ma akwai munafukai ma'ana a lokacin sahabbai akwai munafukai kuma suna zuwa ai sallah tare da su bai yiwa su ne ko wannan shine kenan kada ka buga dalili da wannan hadisi ka ce ai akwai ma wanda ba su azkarkin bayan sallah kinan sai masu gogawa daga cikin mutane suka tashi suka huta wa hum yaquluna suna cewa qasuratis salatu qasuratis salatu kai masha Allah an rage sallah an rage sallah ana gane da ke ko wa fi salati Abu Bakr wa Umar a cikin a cikin mutanen da suke sallah kuma a lokacin akwai Abubakar da Umar fahaba an yukallimahu sai suka ji nauyin su yi manzon Allah magana haba daga alhaiba ne shi ake ce ma ƙwarjini da Hausa wannan shine kenan ma'ana ya kasance mutane suna jin nauyinka kenan sai suka ji nauyin su yi ma manzo Allah magana faqama rajulun sai wani mutum ya tashi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusammihi dal yadaini wanda mutunan manzon Allah ya kasance yana ce mishi mai hannuwa ma'ana kamar irin mutanen da ne zaka samu a cikin mutane ma manyan mutane suna dan wasa da su to manzon Allah ya saba yana dan wasa da shi to shi so da yawa duk wanda ka dan saba wasa da shi zaka gani jin nauyinsa yana ragewa a gare ka kamar sauran a ba wai ya raina ka bane a'a ɗabi'ar da kuka ɗabi'antu da ita ne ya sami yasa yake iya maka magana to shi manzo Allah da yake yawan wasa da shi sauran ba su yi magana ba don suna jin nauyi shi sai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana kenan manzo Allah yana ce mishi mai hannuwa zul yadaini a wata riwayar wa fi yadayhi tulun ma'ana yana da dogayen hannuwa ne sai manzo Allah ya ce mishi zul yadaini manzo Allah na ce mishi haka ne ba wai dan izgili ba sai don bambanta shi da sauran me da sauran mutane kamar da yake cewa Abu Huraira ko Abu Hir baban Musa kaga ba dan ba dan me yake da suna bane ba dan izgili bane na'am sai yace a fa qala sai yace ya rasulullahi ma aikin Allah anasita am qusidatis salatu ka manta ne ko kuma sallar dai an rage ta ne qala sai yace lam ansa wa lam tuqsaris salah ban manta ba kuma ba a rage sallah ba qala yace bal nasita ya rasulullah to ka manta dai tunda in an ce ba a rage ba dole ne dole an manta kenan ɗaya cikin biyu ne wannan shine kenan fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya fuskanto ala alqaumi akan mutane fa qala sai ce a sadaqa dhul yadaini abunda dhul yadaini ya faɗi gaskiya ne fa awma'u sai suka yi nuni ai na'am ma'ana ai eh haka ne gaskiya ya faɗi fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila maqamihi sai manzon Allah ya huta zuwa ga ma'ana ya tashi daga inda yake ya koma inda ya sallah fa sallar raka'atayn albaqiyatayn sai sallaci raka'o'i guda biyu wanda suka yi saura thumma sallama sannan sai sallame thumma kabbara sannan ya kabbara wa sajada mithla sujudihi yayi sujada irin sujadar da yayi ana gane da kyau ko aw atwala ko kuma wanda suka hisu tsawo thumma rafa'a sannan manzo Allah ya dago kansa wa kabbara ya kabbara sun kabbara sannan ya ƙara yin kabbara wa sajada mithla sujudi ya yi sujada kwatankwacin sujadarsa au atwala ko kuma hiya da wannan sun rafa'a sannan ya ɗago kansa wa kabbara ya yi kabbara qala yace faqila li muhammadin sai aka ce ma muhammad ana nuhin marawaicin hadisin sallama fi sahwi lokacin da ya sujada guda biyu na mantuwa ya sallame faqala sai ce lam ahfazuhu an abi huraira ban haddace haka daga abu huraira ma'ana hadisin da na ji daga abu huraira bai ce manzon Allah ya sallame ba walakin nubbitu sai dai an bani labari anna imran ibn husayn akan cewa imran bin husayn qala shi ya ce thumma sallama sannan ya sallame wannan shine aminci da kuma adalci na malaman hadisi yanda suka ji hadisi haka za su me haka za su kawo shi kun ji haka ce masa to baka ce sai manzon Allah ya sallame ba a'a sai ce musu a'a ni haka aka gaya mini amma dai na ji a wata riwayar an ce manzon Allah ya mi ya sallame wannan shine kenan shin da Allah wanda a wajen ba da labarin ba zai kara ba ko ya rage to ta kaka kuma zai kyarkyaro abin da ma bai shi ba ana gane da kyau ko wanda zai kara nuna mana ingancin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi wannan riwayoyin sai mu tsaya a hadishin mu zanu yadda kissar ta faru maliki haddathana abdullahi bin maslama an malikin an ayyuba an muhammadin bi isnadihi wa hadithu hammadin atam sai dai hadisin hammad ya yi cika qala yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi sallah lam yaqul bina shi a riwayarsa bai ce manzon Allah ya muna sallah ba wa lam yaqul fa'awmahu kuma bai ce ba shi a riwayarsa fa'auma'u sai suka nuna sai suka yi ishara da kai ma'ana ai lokacin da manzon Allah ya tambaye su shin gaskiya ne shi a riwayarsa bai ce ba sun yi nuni qala yace fa qala nasu na'am sai mutane suka ce eh qala yace thumma rafa'a sannan sai manzon Allah ya daga ولم يقل بيتي با وكبر يا كبر ثم كبر وسجد سي كبر يا سجد مثل سجوده كتن كتن سجد da yake a sallah au atwala ko sujada da ma ta hi tsawo thumma rafa sannan ya dago wa tamma hadithuhu sai hadisin sai ya cika lam yadhkur ma ba'dahu bai ambaci abin da yake a gaba ba na waccan riwayar wa lam yadhkur fa'au ma'ukum bai ambaci fa'au ma'u ba illa hammad ibn zaid sai hammad shi kada ya ambaci haka qala abu daud abu daud yace wa kullu man rawa hadha al hadith duk wanda ya rawaito wannan hadisin lam yaqul fa kabbara duk wanda suka rawaito wannan hadisin ba su ce ba fa kabbara sai yayi kabbara ma'ana a wacce riwayar za ku gani kabbara kusan biyu aka ce manzon Allah yayi a lokaci guda to nan ma shuzuzu ne aka samu wala zakara raja'a haka kuma bai ambasu ambaci ba cewa ya koma a takaice wannan wata riwaya ce wadda take kara wani abu da da aka samu a can ko kuma take nuna rashin rashin tabbatuwarsa نجبيتي حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا سلمة يعني ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم daga abu huraira ya ce manzon Allah ya mona sallah bi ma'ana hammadin sai ya gayi ma'anan hadisin hammad kullihi gaba ɗayan ma'anan ila akhiri har zuwa ƙarshen sa ila akhiri qawli har zuwa ƙarshen faɗin sa nubbitu anna imran ibn husayn an bani labarin cewa imran ibn husayn qala yace thumma sallama sallama manzon Allah ya sallame qala yace qultu sai nace fattashahhudu to yayi tahiya bayan da ya yi sujada guda biyu na mantuwa kala ce lam asma fi tashahudi ban ji ba an ce ya yi tashahud ban ji ba an ce ya yi tahiya wa a habbu ilayya an ya tashahad amma ni abin da yi soyuwa gare ni shine mutum ya yi tahiya wa lam yazkur kana yusammihi dal yadaini kuma shi bai ambaci ba a riwayar ta a riwayar sa cewa manzon Allah yana yana cewa wannan mutumin zul yadaini wala zakara fa'au ma'u bai ambaci fa'au ma'u ba wala zakara al-ghadab kuma shi a riwayar sa cewa kaman manzon Allah yana cikin hushi ba wa hadithu hammadin an ayyuba atam sai dai hadisin hammad shi ya hicika yanda wannan hadisin yake shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hutu sallah ta az-zuhr ko la'asar an yi raka'a guda biyu sai manzon Allah ya sallame maimakon raka'a nawa raka'a guda hudu manzo Allah kuma na sallamewa sai ya tashi ya je a gaban masallaci akwai wani dan gimshiki wani dan kututturu na ice sai ya kishin gida sai mutane saura suka zamna saura kuma suka suka tashi suka hutu suna ta masha Allah an rage sallah an rage sallah ana gane da ke ko sai wani daga cikin sahabbai da ake ce ma zul yadaini ya zo wajen manzon Allah sauran mutane duk su ma manzon Allah magana ba da gaske akwai abubakar da umar duk suna jin nauyin su ma manzon Allah magana sai ya ji wajen manzon Allah ya ce ya rasulallah sallan nan wai an rage ta ne ko kuma dai mantuwa ne kai kai raka abin maka raka a hudu to shi da man mantuwa me mantuwa shine kai abu ba cikin sani ba kuma kai abun nan in kai da za a ce ka rantse kai zaka ma ai rantsewa raka raka nawa kai hudu kai sai manzo Allah ya ce ban manta ba kuma ba ami ba ba rage ba to sai zuliya ce a to ka manta tunda dai ba a rage ba to ka manta ne to dan manzo Allah ya ƙara samun tabbaci sai ya ce ma sahabbai shin abinda zuliya ne yake gaskiya ne suka ce eh ya manzo Allah raka'a biyu akai sai manzo Allah ya taso ya komo a gaba yayi tsaye ya kabarta sallah yayi raka'o'i guda biyu ana gane da kyau ko kenan ba a sake sallar tummi ba tun farko amma akwai lokacin da sai an sake sallah tun farko mu dai da wangai sannan manzo Allah ya karaka a guda biyu da aka zo zaman tahiya ya sallame sai kuma ya ƙara yin sujada guda biyu yami ya sallame wannan shi ake ce mami ba'adi ba'ada salam idan kuka lura a cikin wannan hadisin za mu warware muku wata shubha har yanzu mutane ba su iya bambance tsakanin ƙari a cikin sallah ba da kuma me da kuma rage a cikin sallah yanzu da wani zaka tambaye sa a cikin wannan sallar me aka yi bari ba mu yi karambanin tambayar wani ku tsaya dai bari mu yi karambanin tambayar wani kika wanda ba su daga hannu ba kuma na aha masha Allah mutane duk shirye suke na ga ba wanda inda kalle shi yake sadaka idan ka inta ban shi to ga wani malami nan masha Allah malami a nan a ganin ka manzo Allah ragiya ne a cikin sallah ko ƙari an yi raka'a biyu maimakon raka'a hudu sai daga baya kuma aka kuma aka cika raka'a guda biyu ragiya ce aka yi ko ƙari a cikin sallah a to shi malam ya yi tawakkufi ana gane da kyau ko a ko bai gane ba a ba da kai nake ba na baya dai eh kai ashe bai ma sani ashe wanda shi ake ce ma me yake da suna ihu bayan hari ko na'am a ganin ka da giya ce aka ko kari kai kari aka yi ta kun yi shi kari ya ce akwai wanda yake ganin kishiyar haka a masha Allah ga wanda tizo irin shi ne muke bukata shi me ya ce ragiya ake yi to kun ga wancan shi ya yi daidai amma nan tsoho akwai akwai kuskuren fahimta kuskuren fahimta ne nan ba ragiya aka yi ba ba a cewa a cikin sallah an yi ragiya sai in an zo sallama kadiba ka ga me aka rage a cikin sallah ba a cewa an yi ragiya a cikin sallah sai tabbas an rage abun kuma ba a mi kuma ba a maido shi ba ba a biya shi ba in dai har an rage kuma aka kara to kenan ba a yi ba ba a yi ragiya ba idan kuma kuka lura a cikin wannan sallar mun ce kari aka yi to wanda ya ce ƙari aka ya gaya muna mi aka ƙara mi aka ƙara to bari mu sake wani wa zai gaya muna mi aka ƙara mu kuma wannan ɓangaren na'am sallama aka ƙara jazakumullahu khairan to da mi kuma aka ƙara a magana kabbara a da mi aka ƙara sallama ce ko to sallama ita kare aka kara jazakumullahu khairan sallama dai ce aka kara kina kun kara ne kari ne aka yi ba mi ba ba ragiya ba ina ne bari in baku misali inda za a cewa mutun ya rage misali mutun ne yazo zaman tahiya na farko sai ya wuce ba mi ba bai zamna yi tahiya ba in ka riga ka miƙe kana komowa za mu ga wannan mas'alar a gaba to mu je dai bai komo ba sai dai sallame sallama ya tuna ashe zama na tsakiya bai yi shi ba to a wannan lokacin me yayi ragiya yayi kenan wannan tabbas ragiya akai so da zaka ga mutane suna suna kuskurewa a cikin haka zaka ga liman a raka'a ta uku maimakon ya mike sai ya zamna aka ce mishi subhanallah in yayi ba'adi sai kaga in an sallame ni wani akwai wanda ma ta min haka yace yace malam fa kai kuskure ragiya ce muka yi a cikin sallar ka sai nace mishi to me muka rage sai kuma ya tsuru tsuru sau biyu na samu wannan ana gane da ko kun sa akwai abin da ake ce ma rai na kama ka gagayya ka san an dan ganka dan dan surutu hakan ga dan abu sai a yi tsammanin ba kowa ba ne musamman lokacin na fara limanci limancin salloli guda biyar ga ba aure kuma kun kun san sai a hankali so biyu ina samu wannan akwai ma lokacin da wani har da gima ma ya a cikin masallaci ai da giya ce aka yi yayi kuma yayi kuma ba'adi ana gane da ke ko wani na tambaye shi me aka rage sai yace ai raka'a raka'a guda aka rage domin ai raka'a ta uku ce ka zamna sai nace mishi to wannan raka'ar mun yi ta ko ba mun yi ta ba yace mun yi ta nace to tunda mun yi ta ba a cewa mun rage ta kenan ƙari ne muka yi me muka ƙara zaman nan da muka yi a raka'a ta uku domin ba a zamnawa mun me mun zamna kenan wannan ƙari ne muka yi don haka me za mu yi ba a ji za mu yi a ƙaulin malikiya hau shi ma ana gane da ke ko don za mu zo kuma warware muku shi ma ƙable da ba'adin nan ba dole ba ne ma'ana ba dole ba ne wurin ƙable ka yi ƙable kun ba dole ba ne wurin ba'adin ka yi ne ka yi ba'adi amma shi ma ba ko da yaushe ba ana gane da ke ko akwai wanda shi dole ne ya ƙable ya ba'adi inda ya kamata a yi ta ana gane da ke ko kusa al'amari na fikihu sai ana yi ana bambancewa domin halatu suna bambanta malamai suka ce ta tabaddalul ahkam bi tabaddulil zamani wal makan hukunce hukuncen musulunci suna caccanzawa da canzawar yanayi da wuri wani wuri zai sa dole kai kabli ko da ba a kake so kai wani wuri yasa kaza wannan duka za mu zo mu fayyace su da dai muna a cikin babe na mi babe na na kable da ba'adi mu yi gaggawa don mu samu mu mu ida wannan hadisan in, in lokaci ya bar mu mala yace حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد يتي عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين daga manzon Allah har yanzu dai a kissa ta Zulaidai ne wancan hadisin da ya gabata annahu kabbara manzon Allah bayan ya sallame sallah yayi kabbara wa sajada sai sujada وقال هشام هشام يتي يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد ابن حسان yana nuhin yayi kabbara sannan yayi kabbara kuma yayi sujada قال أبو داود روى هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد يا رويت أن حديث حبيب آه ابن الشهيد وحميد ويونس وعاصم الأحول عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد باب wanda ya ambaci abinda Hammad bin Zaid ya ambata akan cewa manzo Allah kabbara biyu sannan ya sujada ko gane da kyau a wannan riwaya za ku ga inda aka ce manzo Allah kabbara biyu yayi sannan yayi mi sannan ya sujada shine ake cewa ba wanda ya ambaci wannan in ba Hammad ba kenan an samu zamu gani ma a ƙarshen hadisin yayi bayani يتي وروى حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بسو أنبتي با أبند ونن أبند حماد يا أنبتا ابن زيد أنه كبر ثم كبر أكن تاوي منزو الله يكبر سنة يكبر أبند أكي نهي شيني an samu wata ruwaya da aka ce manzo Allah sai Allahu akbar Allahu akbar sai sujada ta sahau kuma akwai masu wannan ra'ayi in ka zo za ka yi sujudu sahau sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka yi sujada ka ɗago Allahu akbar ka yi sujada mana sujudin ƙabli da ba'adi kabbara biyu za ka yi kamin ka ne ka yi su to shine sai aka ce wannan hadisin shazun ne bi ake ce ma alhadithu shaz huwa ma khalafa fihi thiqatu man huwa awthaqu minhu shine adali ya rawaito hadisi tare da samun bambancin mafi yawan malaman wanda suka rawaito hadisin kuma wanda sun yi shi zama adilai kenan sai kasance wannan maganar tasa ba za a yi ba ba za a yi ta kenan kabara dai nawa ake yi guda ake yi kenan wannan hadisin shazun ne shaz yukhalifu me yake da suna al-munkar kamar wanda zamu gani irin wannan musalahat a gaba مالك حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة شما رويت ونن حديث دقى أبو هريرة دونن كسر دائرا أبن دي أكا رويت أتنبايا قال أما شيء رواية ولم يسجد سجدتي السهوي manzon Allah bai sujada ta sahau ba hatta yakanahu Allah dalika har sai da Allah ya sanya masa yaqinin haka wannan shi ma hadisin bai inganta ba ma'ana abin da suke nihi shine a wata riwayar aka ce manzon Allah bai tashi ya cika sallar ba sai da ya samu yaqini a zuciyarsa bayan kuma sahabbai sun yi ne sun yi shaida wannan kuskure ne da wannan hadisin an yi aiki da shi kenan da sai a ce ba za ka yi aiki da subhanallah kin da me za su ce maka ba to kun gani kenan hadisin bai inganta ba wannan shine muhimmancin ka san hadisi ya inganta ko bai inganta ba yana da tasiri a wajen aiki da shi a takaice dai in kana sallah aka ce ma subhanallah ka yi aiki da abin da mamu suka ce maka ana gane da kyau ko domin hausawa ke cewa sarkin yawa ya yi sarkin karhi ko ko da kai ne ke jan sallah tana yawa kai kuskure wanda kai zaka tunanin baka yi shi ba amma me mamu su iya tunanin ka yi shi sai inda misali mutum guda ne ko mutunan gudan kuma ba a samu wanda suka karfafa mishi gwiwa ba to irin wannan ana iya a ce akwai laushe cikin nadi maliki haddathana hajjaj ibn abi yaquba haddathana yaqub ya'ni ibn ibrahim haddathana abi an salih عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باري يارش كيس أكن شوى منظر الله يا يهكا بهذا الخبر kenan labari ya iskusa daga manzon Allah irin wannan labarin qala yace wa lam yasjud sajadataini allataini tusjadani yace manzon Allah bai yi sujada guda biyu ba wadda ake yi idan shakka idan aka yi shakka a cikin sallah ma'ana aka yi mantuwa a cikin sallah hatta laqahu nasu har sai da mutane suka tabbatar masa shine hatta laqahu nasu ai hatta akadahu nas har sai da mutane suka tabbatar masa eh tabbas an yi ni an yi ni an yi kuskure an yi mantuwa kina a takaice abinda wannan hadisi ke nuna muna ba daga kayi shakka ba a cikin sallah shikenan sai ka sai ka sai ka yi ni kai sujada musamman in kai ne ke jin sallah in kai ne ke jin sallah kan kai shakka kada ka yi komai sai in ya kasance an samu tabbaci daga mi daga mamu wanda suke bayansu domin al-yaqinu la yazulu bishakki kuma ba za a taruwa a lalace ba ko a ce kun yi sallah an yi kuskure duk wanda suke baya babu wanda ya tabo ku amma ha zamanin ga ana iya samu kai zan iya ce muku ma ni ga naune ba shi yau ba na taba baka wannan labarin ko sallar la'asar mu ma muka yi raka'a uku muka yi wallahi muka sallame babu wanda a masallaci kuma kusan sahu hudu babu wanda ya ce muna an yi kuskure an sallame har mutane sun hita saura sun hita sai wani wanda shi ya da cika sallar sai zuce malam ni sallar gawa kusan masallaci yake domin mai shagon kusan masallacinmu ne ya ce malam a kunnuwa na aka tada sallar nan an tada sallah na fara arwalla kamin in kari arwalla an yi raka'a guda yanzu da na zo maimakon isko raka'a uku raka'a biyu na isko na ce ku diba wannan sallar anya ba an rage raka'a guda ba ana nan mutanen kashe suka ce malam ni ma hana ga sallar na ai saurin kare ta wanga ya ce kai ni ma hana ga an yi saurin kare sallar nan bayan ba kamar yadda aka saba ba ana gane da ke ko yanzu an samu shakka ko an samu tabbaci ko ba a samu tabbaci ba a wannan lokacin muka juya aka shiga sallah amma da magriba nake duk wanda suka yi sallah tare da mu a ɗazu cika za su yi ko sakewa za su yi haka kuka ce go muna da gaskiya sakewa za su yi don mi yau dan an samu tsawon lokaci shi yasa a ibada ana bambanta tsawon lokaci da me suke cewa al-yasiru mughtafarun wan nadiru la hukmala abinda yake dan kadan a ibada wataran ana ana yahi shi ana gane da kyau ko wannan da kuma abinda can ba a rasa bane yake faruwa wallahu ta'ala a'lam mali ce qala ibn shuhab qala ibn shihab wa akhbarani bi hadha al-khabar sa'id ibn al-musayyib an abi hurairah qala wa akhbarani abu salama ibn عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث بن هشام وأبيد الله بن عبد الله قال أبو داود رواه يحيى بن أبي كثير وإمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبيه جميعا عن أبي هريرة بهذه القصة ولم يذكر أنه سجد السجدتين ماشي بأنبا تتوى يا سجد أبو دابيبا قال أبو داود أبو داود ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولم يسجد سجدتي السهوي shi ma wannan hadisin shazun ne la hukmala na cewa ba a yi sujudu sahu ba حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن, عن سعد بن إبراهيم سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر للي من زال الله يسلى الظهر فسلم في الركعتين sai ya sallame bayan raka'o'i guda biyu faqila lahu sai aka ce masa naqasati salatu sallah ta rage fa salla raka'atayn sai ya tashi ya kawo raka'a guda biyu da aka da aka rage su thumma sajada sajadatayn sannan sai sujada guda biyu duk hadisi guda ne ruwayoyin ne suka bambanta haddathana isma'il ibn asad akhbarana شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين في صلاة من صلاة المكتوبة وترانا من ظن الله يا سلمي بايا ركع غدا بيو أسلا تفر لدي كما تأي ركع غدا هدو فقال له رجل سيوان متنيتي مسا أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت شن سلا تارجي كوكما كامنتانا kwale ya ce na muku adaranci kwanan ganin shi adar na fara sun ɗan laho mini bidis ko shin kamanta na kamance ne ana gane da ke ko an gane adarancin ko ɗale ce kulla zalika lam af'al duk abin da ka faɗi ban yi shi ba ban manta ba kun ba a rage ba faƙalan nasu sai muka ce kad fa'alta sai mutane suka ce a'a aiko ka yi haka ya rasulullah faraka a raka a ta yi ukhraye ne sai manzo Allah ya rako innan guda biyu sun man sarrafa sannan ya sallame sun walam ya sujud sajdatai sahwi sai bai yi sujudu sahwu ba wannan shi ma hadisin la hukma lahu ba a aiki da shi wannan shine hadisin da wasu suka dogara da shi akan cewa in dai har aka rage wani abu a cikin sallah kuma aka biya sa to ba a cewa an yi mantuwa don haka ba a sujudu sahau ana gane da kyau ko akwai masu wannan mazhaba masu wannan ra'ayin in dai har an rage kuma aka cika to shi kenan babu wani zancen sujudu sahau ana gane da kyau ko to amma wannan ra'ayi ne wanda yake marjuhi ruwayoyin da suka dogara da su shazda ne ba a aiki da su قال أبو داود رواه داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة شما يرويت أن كسر قال ثم سجد سجدتين سنن سجد غدابيو وهو جالس هنا زمن بعد التسليم باين يا سلمي تكون جي رواية تمي ta inganta an ce bayan manzon Allah ya cika raka a guda biyu sai ya yi sujada guda biyu ya ya sallame wannan shine abinda ya tabbata مالك حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الهفاني حدثنا أبو هريرة بهذا الخبر قال ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم sannan sai sujada guda biyu sujada na kuskure ko sujada na mantuwa bayan ya sallame حديث غدا بن كرشي حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن الألاء أخبرنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله النافع عن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله يا من صلى فسلم في الركعتين سيسلمي أركع غدا بيو ميمكن raka'a guda hudu fa zakara nahwa hadith ibn sirin an abi huraira sai ya ambaci makamancin hadisin ibn sirin daga abu huraira qala yace thumma sajada sajadatai sahwi sannan sai sujada guda biyu na kuskure ko na mantuwa حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حاء وحدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد قال حدثنا خالد الحذاء حدثنا أبو قلابة عن أبي, الم... عن أبي المهلب عن إمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من ظن الله يا سلمي أتكركو إيقدا أكو من الأصر نسل الأسر أسورارا wannan ba ɗaya bane da sauran da suka gabata manzon Allah ya sallame bayan raka'o'i guda uku na sallar la'asar summa dakhala sannan summa dakhala al-hujara sannan sai shiga a ɗaki ma'ana sai wuce zuwa ɗakinsa ko zuwa gidansa kala an maslama daga maslama ya ce meke da suna kamar nan yana kawo bambanci riwayar ne ma'ana maslama shine ya kawo wannan zancen cewa sannan ya shiga a ɗaki faƙama ilaihi rajulun sai wani mutum ya tashi zuwa ga manzon Allah yuqalu lahu alhirbaqu ana ce masa alhirbaqu kana tawilal yadaini wanda ya kasance mutum ne mai dogayen hannuwa to kun ji wani sabon suna khirbaqu kai mai son sunaye sabi ga wani suna khirbaqu ana gane da ko wani zai cewa bai da dadi kun san mutane dadi suke bi al khirbaqu sunan sahabi ne kana tawilul yadaini wanda ya kasance yana da dogayen hannuwa faqala lahu sai ya ce masa aqsiratis salatu ya rasulullahi shin sallah ta rage ne fakharaja mughdaban yajuru ridaahu sai manzon Allah ya hutu a cikin hushi yana jaye da lagensa faqala sai ce a sadaka shin gaskiya ne qalu suka ce na'am eh fa salla tilka raka'a sai manzon Allah ya sallatar musu da wannan raka'ar summa sallama sannan sai sallame summa sajada sannan yayi sujada sajadataiha sujadan nan da ake yi na in an yi kuskure summa sallama sannan ya sallame malamai sun yi kai kawo shin wannan ɗaya ne da wacce riwaya da ta gabata ko kuma wannan riwaya ce mai zaman kanta idan kuka lura wannan ta bambanta da waccan waccan raka'a nawa ne aka yi aka sallame biyu aka yi wannan raka'a nawa aka sallame uku aka yi a can ba a haɗi ba a zawarce ko la'asar a nan kuma an ce wacce ce la'asar ce wasu malamai suka ce a wannan wata waƙe a ce kinan waccan ita daban ce wannan ita ma mai ce daban ce kina an taba yin manzon Allah ya raka uku ya sallame maimakon raka'a nawa hudu har ya tashi ya shiga cikin gida a waccan kun ba a ce ya ina ya ina ba ya shiga gida har ya tashi ya shiga gida sai aka kirawo sa ya komo aka me aka cika wannan hadisin sai nuna ashe dalili ne in ba a samu tsawon lokaci ba ko da an sallame sallah in ba a samu tsawon lokaci ba ana iya a gina akan me akan wanda ya gabata amma in lokacin yayi tsawo ba za a mi ba ba za a gina ba sai dai a fara sallar daga mi daga farko kina abubuwa guda biyu ake lura tsawon lokaci da gusawa daga wurin wasu malamai suka ce ana aiki da tsawon lokaci ne in an gusa daga wurin amma in ba a gusa daga wurin ba to komi tsawon lokacin za a menene bil misali ya tadhil makal an sallame sallah an yi kuskure babu wanda ya tuno kuma sallar azahar sai kusan sallar la'asar sai wani shigo masallaci ce malam ɗazun na da muka yi azahar kin nan kamar ha akwai kaza wani ma yace aiko haka aka yi to kun ga shi limami zai mi zai gina ana gane da kyau ko su kuma duk wanda suka tahiyar su za su mi za su sake dan mi dan su sun bar wurin kuma an tsawon lokaci shi ne yasa liman zai gina dan mi dan bai bar wurin ba yana nan ana gane da kyau ko kina akwai maji tsakanin barin wuri da kuma mi da kuma zamnawa a wurin wallahu ta'ala alam in uwa masu girma ina tsammanin lokaci yayi a yau mun ja lokaci don saboda shauki na kuma a yau ne aka haɗu an jima ba a yi karatu ba ko mu ce an jima ba a haɗu ba ni a gare ni ko sati guda aka yi ba a haɗu ba an jima da ƙarshe akwai akwai wasu albishir masu faranta rai insha Allah albishirin gudan in ni ban gaya muku ba mai yiwa ɗaya daga cikin malamanmu za su ba su muku bayani na gudan kuma ni zan muku bayani da baki na insha Allah sati mai zuwa yin Allah ya so bayan wannan kuma akwai sako da aka bani ana gane da ke ko sakon da aka bani shine dan uwa malam Ja'far wanda ya kama na ziyara a satin da ya wuce na can sama ya muna nasiha akan ka fifita lahirarka akan mi akan duniyarka da farko ya yi farin ciki da samuwarsa a wannan majalisin ya ce wannan yasa bayan ya tahi ya rubuta ma wannan majalisin namu wata kasida ya ce in na zo in karanta muku wannan kasidar to sai dai kasidar tana a cikin wannan salula kuma salula da ita ake mi dai za ki ɗauka amma abin da kasidar ta ƙumsa shi ne matla'iha yana cewa la khaira fil hayati bila dinin wa amalin wa afdalul adiyani dinul islami ina ji haka ne farkon kasidar yake yace babu alkhairi a cikin rayuwa in babu addini da ibada yace kuma mafificin addini shine addinin musulunci ya tabbatar mun da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa man yabtaji ghairal islami dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya wani addini wanda ba musulunci ba za a karba masa ba a lahira kuma yana daga cikin tababbu yace daga cikin abin da ya birge sa a wannan majalisin ya zo ya isko lattizawa kuma da samari yace wannan ya birge sa sosai nace masa a ai baka ga komi ba ma ana gane da kyau ko dan radda ya zo in ku lura an yi mi an yi ruwa ruwan nan sun yi tasiri akan mutane da ya bu su mi ba su zo ba na ce da misalin a ce yau ne ya zo da yabon da ya sai ya yi yawa akan haka don wa masu girma yana daga cikin abin da nake alfahari da shi a wannan majalisin haɗuwar mu tare da lattizawa da kuma matasa wannan maganar na faɗe ta da muka je a daura a wancan ƙauyukan da muka je su ma ya birge ni da na samu wallahi su ma lattizawa ko gani masu horin gene tare da su da matasa a zamanin aiki ana daura suna saurari ana wa'azi kuma suna saurari sai nake musu wannan takuduwar ba kawai bane kawai hatta birni a yanzu lattizawa suna me suna neman ilimi kun ba sa girman kai ga cewa matasa ne a zaune kuma matasa ne ke karantar da su muna fata Allah madaukakin sarki ya kara mana yawan mu albarka ya kara dawwamar da mu akan tafarki na neman ilimi inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna a da karshe kuma ya ce in gaya muku lokacin da nake ba da labarin shi nace kazo ne yayi zama kazo ya ce amma in bambanta muku kazo na jami'an musulunci ba ɗaya yake da kazo na irin su jami'an abdulmuni ba kuma yana da gaskiya ba ɗaya suke ba domin a kazon abdulmuni tare da mata ake da meye da meye da mashaya da meye da zalunci da meye amma kazo na can babu mata ana gane da kyau ko amma dai zaka ga dai yanda dai zaka ga irin misilan nan dai duka dai haka suke amma dai sun sha bamban ya faɗi wannan ne ya faɗi wannan ne don saboda kada a rika kallon shi da cewa a ai tsohon kazo ne tsohin mabiya mata ne ko azalumi a yana da gaskiya kazan su na wancan na jami'a bamban suke shi yasa sunan ma na su rijalul amni ake ce musu amma da nace kazo dan saboda in nace rijalul amni ba za ku mi ba ba za ku gane ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh